الحمد لله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل لك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين واله الاخرين اله يعلم اسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم حينا على سنة رسول الله وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفه شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المؤمنون لقد أمر الإسلام ببر الوالدين والإحسان إليهما فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولكنه في الوقت نفسه جعل للزوجين حياة خاصة تقوم على المودة والثقة ولم يجعل لأحد أن يفسد هذه العلاقة نعم أيها المسلمون إن كثيرا من البيوت لم تهدمها الفاقة ولا المرض وإنما هدمها كثرة المتدخلين حتى يصير الزوج لا يسمع إلا كلام أمه وتصير الزوجة لا تسمع إلا كلام أهلها فتضيع الثقة وتنقطع المودة وينتهي الأمر بالطلاق إن تدخل الوالدين في الحياة الزوجية من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق إذا تجاوز حدود النصح والإصلاح فبعض الوالدين بقصد أو بدون قصد يخلقان أسباب الطلاق في زواج أولادهما ومن ذلك ولذلك صور متعددة فيكون ذلك سببا لانتهاء الحياة الزوجية فعلى الوالدين أن يتقي الله تعالى في أبنائهما وبناتهما فلا يكونا سببا في خراب البيوت بل يكونا سببا في الإصلاح قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ومن صور ذلك الإجبار على الزواج ولا شك أن الشريعة الإسلامية لا تسمح لهما بذلك ولا تجب طاعتهما في الزواج الإجباري لمن خاف التضرر به ومن ذلك التدخل المفرط في قرارات الزوجية في كل صغيرة وكبيرة بحيث يفرض الوالدان آراءهما في تفاصيل الحياة اليومية حتى يشعر أحد الزوجين بفقدان السيطرة والاستقلال ومن ذلك الانحياز الأعمى والتعصب للأبناء بحيث يلجأ الأهل لتبرير أخطاء ابنهم بشكل دائم وإلقاء اللوم على الطرف الآخر ومن ذلك التحريض والضغط للطلاق بحيث يطالب أحد الوالدين الانفصال نتيجة خلافات عابرة ومن ذلك التنشئة غير السليمة ومن ذلك الابتزاز العاطفي بالرضا أو الغضب ومن ذلك التو- التوصيات الخاطئة عند الزفاف ومن ذلك أيضا تمليك البنت بيتا تختص به فيدخل فيدخل في هذا البيت الزوجان ويعيشا فيه ومن ذلك العضل الممنوع في القرآن وذلك العضل يكون بعد الطلاق الرجعي في الغالب ومن الأسباب في ذلك التكبر ومن الأسباب في ذلك الجهل من قبل بعض الوالدين على الزوج أن يبر والديه لكن لا يظلم زوجته وعلى الزوجة أن تحسن إلى والدي زوجها لكن لا تسمح لأحد أن يفسد حياتهما فاتقوا الله تعالى عباد الله واحفظوا بيوتكم ولا تجعلوا للخلافات الصغيرة طريقا إلى القطيعة أقول, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ba haka ‘yan uwa musulmi abin da hudu ta yi bayani akan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da sallama da salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam hudu ba ta yi bayani ne akan wato wato sababban mutuwa aure waɗanda suke hutawa daga ɓangaren iyaye wasu lokuta iyaye su suke haihuwar matsaloli waɗanda suke zama sanadiyar kashe auratayya ‘yan uwa musulmi mu sani cewa addinin musulunci ya yi umarni a game da biyayya ga iyaye ya yi umarni a kyautata ma iyaye Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin suratul Isra'i ya ce wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iya ubangijinka ya hukumta cewa kar ku bauta ma kowa sai shi ɗaya wa bil walidaini ihsana kuma iyaye guda biyu a kyautata masu don haka kyautata ma iyaye da biyayya ga iyaye umarni ne daga Allah amma sai dai a cikin daidai lokacin da kyautata ma uwaye yake matsayin wajibi tilas dole ga dukkanin ɗa musulmi to a daidai lokacin kuma Allah ya sanya su ma'aurata guda biyu suna da wata rayuwa ta su keɓantacciya wadda bai dacewa a ce iyaye sun yi masu katsalandan ko sun yi masu shishigi a cikinta. Wannan rayuwa wadda Allah ya sanya ma ma'aurata guda biyu ya sanya ta rayuwa ce wadda take tsayuwa akan ƙauna da amince ma juna Allah ta'ala bai ba da damar wani mutum daga waje ba ya shigo da kankan bako da iyawa domin ya lalata masu wannan alaƙa tasu. ‘Yan uwa musulmi, mu sani cewa da yawa daga cikin gidajen auratayya ba talauci ba ne ke rogaje gidan ba rashin lahiya ba ce ke lalata auren abin da ke lalata auren ya rosa shi ya rogaza shi ya ɓata shi ya tarwatsa shi yawanci shishigi ne daga waje wasu ma'auratan inda za a bar su su bi to ko shekaru dubu aka ba su duniya za su zauna lahiya za su iya fahimtar juna amma shishigin wasu daga waje cikin makusanta musamman musamman ma iyaye mahaifa akwai iyaye da dama waɗanda suke yin shishigi a cikin rayuwa auratayya ta ‘ya'yansu, wannan shishigin ya yi sanadiyar lalata ma ‘ya'yan auratayyansu. ‘Yan uwa musulmi, saboda haka ana kaiwa lokacin da miji zai zama ba ya sauraron magana kowa sai ta mamashi, kuma yana tuno wato umarnin Allah da ya umarni a girmama iyaye a masu biyayya har a kai wata uwa saboda rashin basira ko duhun kai za ta ɗora umarnin ɗanta ya saki matar shi ba siɗiɗi ba saɗaɗa ba dalili wato hari ko baki kawai ta ce in dai ni na haihe kawa ne ka je ka rabu da wanci To kaga wannan ba haƙƙinta ba ne a musulunci ba ta da wannan damai, matuƙar dai babu wani dalili gamsashe, to iyaye ba ba haƙƙinsu ba ne su ‘ya'yansu umarni cewa su kashe aurensu, kuma in sun masu umarni ba dole ba ne sai sun yi masu biyayya akan haka. Har yana kaiwa lokacin da mata, saboda wasu na shi masu shishigi cikin zamantakewa aure, sai mutum ya waye gari matar shi ba ta sauraron maganar shi. ba ta jin magana kowa sai maganar danginta su suke ziga ta su suke dora ta akan hanya in suka ce mata daidai ta yarda daidai ne amma da zai kafa karanta mata daidai yana kwatanta mata abin da shine alheri to ba ta saurare saboda waɗancan ‘yan uwa sun riga sun kutso cikin lamarin auren sun ɓata wannan zamantakewai ‘yan uwa musulmi sai ya zama sanadiyar shishigi na dangi sai ya zama na aminci da ake so tsakanin mata da miji mata ta zama ta amince ma mijinta miji ya zama to ya amince ma matan shi sai ya zama an lalata wannan aminci ba wanda ya amince ma wani daga nan wurin sai kaunar da ke tsakanin su ta zo ta katse ta lalace ita ma daga nan wurin sai al'amari ya yi kamari ya kare da rabuwar aure don haka dole ne iyaye guda biyu su ji tsoron Allah a kan lamarin ‘ya'yansu, su ji tsoron Allah kar su yadda su zamo su ne sanadiyar mutuwar gidajen al'umman musulmi, kar wani uba saboda isa ya yarda ya zama shi ne sanadiyar kashe gidan aure, ko da gidan auren na jikan shi ne ko ɗan shi. abin da ake so ga iyaye shine su zamo har kullum su ne sanadiyar kawo gyara su ne sanadiyar ɗinke baraka su ne sanadiyar ƙara gyara rayuwa da tarwa mata maji da gishiri dan uwa musulmi shi yasa Allah mai girma da ɗaukaka a cikin alkur'ani mai girma lokacin da yake zancen iyaye idan sun zo sulhunta ma'aurata sai Allah ya ce in yurida islaha idan dai manufansu shine gyara yuwaffiqillahu bainahuma to Allah zai bada dace tsakaninsu zai sa a fahimci juna. Ce sama wasu daga cikin magabata suke ganin in aka turo wani daga ɓangaren mata, wani daga ɓangaren miji don su sasanta aure, aka kasa fahimtar juna, yake cewa to waɗannan mutanen abin zargi ne zukatansu ba masu kyau bane. Domin aya Ƙur'ani ba ta ƙarya, Allah ta'ala ya ce in dai manuhansu gyara, to sai Allah ya sanya sasanci tsakaninsu. Sai Allah ya sa sun fahimci juna. Yana akwai wanda dama da suke zuwa ba su zo da manufar gyara ba, sun sun riga sun kullo wani bakin kulli a zuciyansu don haka duk lokacin da aka gayi magana mai laushi ta sulhu su zai su lalata ta da bakan magana ko su lalata ta da kakkausan magana yan uwa musulmi wato da yawa daga cikin auratayya dalilin lalacewansu shishigi ne na iyaye wasu lokuta idan iyaye zama suna shiga cikin lamarin auren 'ya'yansu wato suna wuce iyaka ba da manuhan sulhu ba ba da manuhan nasiha ba wasu daga cikin iyaye wasu da gangan ma suke yi saboda kawai auren bai masu ba su suke a kawo ƙarshen shi wasu kuma ba da gangan ba suke yi ba da manuwa ba amma sai ya zamana wato tasarrufin da suke yi shishigin da suke cikin lamarin ƴaƴansu ya haihuwar da wasu dalilai na macewar auren ƴaƴansu daga cikin irin wannan huskokin na shishigi ƴan uwa musulmi akwai tun kamin aure wasu lokuta uba ko uwa sai ya cilasta maɗa ko ɗiya a kan yin aure. Kawai uba ya ce, wa na zan aura maki, don haka wannan ba zaɓin ki ba ne, ai ba ke kika haikan ki ba, saboda haka kawai na haɗa ki da wani. To babu ko shakku cewa shari'ar musulunci ba ta ba iyaye wannan damai ba. Wannan ba ya daga cikin haƙƙin da shari'ar musulunci ta ba iyaye cewa suna da damar su tirsasa ma ɗansu ya yi aure, a'a shari'ar musulunci ba ta yarda da haka ba, kuma shi yasa malaman musulunci suka ce a nan bai zama wajibi ba ɗa ya ma iyayen shi ɗa'a idan iyaye suna son sai sun ƙaƙaba ma aure da wata mace wadda billahi lazi ba ta kwanta ma ba ba ta ma ba ba ka ƙaunata amma so suke da ƙiya sai ka aure ta to yi masa ɗa'a a nan ba dole ba ma'ana ya halatta ka ƙiya in ka ƙiya kuma baka saba ma Allah ba domin wannan baya daga cikin haƙoƙinsu wanda Allah ta'ala ya ce a tsare musu wannan yana cikin keɓantaccen haƙƙin kana rayuwa wanda ya kamata a ce sun ji tsoron Allah sun kama ma wajen tsare shi haka ma mace idan ya zama na iyaye ko sun ga wani mutum mai maiƙo ya zo wajen su domin wannan ana samun wannan matsalolin da dama wallahi ana kaiwa ga 'yan matan da za su zo suna neman mahita wajen malamai wata za ta ce malam wallahi iyayena ne suke son su aura mani wani mutum ni ba ni son shi kuma na faɗa masa kiri-kiri tun ina duge-duge ina nuna ba nusu har na kai na huto kiri-kiri na nuna masa ba ni ƙaunar shi amma shi mutumin yawan alheri yake ma iyayen nawa yana yawan zuwa ya musu alheri kuma har ma wani bi in ya zo wajen ita yarinyar wai sai ya ce mata ko kin so ko kin ki auren nan sai an yi shi ita in ya zo wajenta zai zo mata da huskata wato mutum wanda ke da gadara da isa nuna mata ai yayi ni ya aurenta ne amma in ya je wajen iyayen kuma sai ya je da wata huska ta ladabi da biyayya da girmamawa da yi masa kyauta da duk wani abin da zai iya jawo hankali ta yi Ƙarshe wata baiwar Allah ta ce wallahi ta ma yi bincike ta gano ba mutumin kirki ba ne, amma iyayenta sun yi tsaye a kan sai sun aura mata wannan mutumin. Barazana yake mata tun kan a yi auren, yana cewa ai duk binciken da zaki kaina na ji labarin kin yi bincike wai kin gano kaza da kaza duk binciken da zaki an riga an gama saboda ya riga ya kai sadaki kuma iyaye sun ce sai sun aura ɗiyar kuma sun san ita ɗiye ba ta su ‘yan uwa musulmi irin wannan hali idan mace ta samu kanta tabbi duk wata hanya ta asulhanta cikin dangi duk wasu manya wanda ya kamata su ma iyayenta magana su saurara ta bi su ta masu magana uban ya buga kai ya ce sai an yi auren to ya halatta ta je gidan alkali ta gaya ma alkali domin a shari'ar musulunci ɗiya ko ɗa in ya ga iyaye sun mace shi ga bango to daidai ne ya je ya kai shi kotu don haka lalle ne yadda ta ga za a mata wannan kuma ba cin mutuncin iyayenta ta yi ba ba cin zarafinsu ta yi ba haƙƙi ne daga cikin haƙƙin ta wadda shari'ar musulunci ta tabbatar mata da wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa inishtajaru fas-sultanu waliyyu man la waliyya lahu idan suka yi saɓani aka yi tsatsaniya wajen aurar da wata ɗiya, wato shugaba ko sarki ko alkali shi ne zama waliyin wanda ya rasa wali in uba ya ƙi karɓan matsayin da Allah ya bashi na ya zama waliyi na gaskiya sai dai waliyi na zalunci to ya halatta ta gudu ta je ta nemi wanda take so ta kaima wato jagororin gari su ɗaura mata aure kuma auren ya zauna zam babu wanda ya isa ya soke shi ko ya lalata shi don haka ba haƙƙin iyaye ba ne kwata-kwata a shari'ar Allah su tirsasa ma 'ya'yansu cewa sai sun auri wanda ba su su musamman ma idan auren zai biyo da wata cutarwa a gare su yana daga cikin irin waɗannan fuskokin 'yan uwa musulmi wasu uwaye suna kuce su shiga cikin rayuwar ma'aurata sai zama duk abin da ma'auratan nan guda biyu za su saƙa ko su kulla ko su shirya to uwa tana da ta cewa uba yana da ta cewa a'a uba a'a uwa idan kuka zama haka saura kiris ku wuce matsayinku, saura kiris ku zama abin zargi. Dole ne ya zama na uba ya yarda cewa ɗan shi idan haya kai munzilin zai yi aure, to ya bar shi ya tsara rayuwar shi yadda yake so. Shi yasa iyaye masu hankali. Ko da ma ‘ya'yan su ne suka zo da kansu suka masu labarin tsegumi ko a zamantakewa aure, to abin da suke faɗa masu wani ajiya a ta haƙuri. Haka rayuwa aure take. Don wallahi na san iyaye waɗanda suke cewa ai su har abada ba su sa baki cikin auren ɗiyansu. wani uba dan shi yana ta zuwa yana faɗa mai matsaloli kullum sai ya ce aje ayi hakuri kullum sai ya ce aje hakuri sai wata rana ya zo ya ce na sake ta sai ya ce dama na san canza a isa amma ni na ki in gaya ma da baki na saboda ma'aurata sai Allah inda ni na baka shawaran nan tun farko da ce yanzu kuna iya sulhunta ku koma gida kuna gulmata ana wallahi sai da baba ya ce kaza kaza ka gani yanzu ya za ta ɗora kallo na don haka uwaye uba ko uwa mai hankali duk yanda lamarin aure ya dame ya rikice wallahi in dai uwa ta gari ce in dai uba na gari ne ko ya gano cewa wannan auren bai kai labari to sai da ya maɗan shi hikima kawai ya ce mai ayi haƙuri amma daga bakin shi a ji cewa je sakata ko daga bakin uwa gaskiya wannan matakin ana jimawa kamar a kai shi ana samun wasu lokuta wanda uba zai ganin lalle a saki ɗiya ko uwa amma dai ana jimawa kamin a cimma irin wannan matakin mahi yawancin uwayen da suke shishigi wajen a saki auren 'ya'yansu to za ka ji wurin da bai dace ba ne wataƙila wani ɗan tsegumi ne ko wata 'yar hayaniya wadda dama ba a rasa ire-irensu cikin zamantakewa aure sai ga uba ya yi duhun kai ya ce kawai ya kashe wannan auren ko uwa ta yi tsaye ta ce sai an kashe auren kai abin takaici da bakin ciki ma da za ka je wajajen shari'ar mu a yau sai ka tar da mahi yawanci mutuwa aure iyaye ne ke zuwa su yi tsaye sai an saki ɗaya su. Da yawa daga cikin mace-macen aure a yau, iyaye ne ke zuwa su kai ƙara, wai da ciya kawai mi kuke so ba su son komi kawai sai a saki ɗaya su. Har wasu lokuta masu shari'a su yi ta shan wahala, su yi ta ƙoƙarin ba da mahita a gyara a gyara sai su ce a'a kawai rabu ya rabu da ita kawai ya bata takarda ake so. To da dama yanzu daga cikin iyaye suna yin tsaye akan haka. Wannan kuskure ne a samu uba ko uwa ya kai matsayin wai shi da bakin shi yake cewa a saki ɗiye shi. ‘Yan uwa musulmi wato shishigi a cikin zamantakewa ta ma'aurata yana sa su ma'auratan su ji cewa an kwace masu wani haƙƙinsu da wani kaso nasu mai girma sai su cewa ba su da wani ‘yanci ba su da wato matsayin da Allah ta'ala ya riga ya ba su a cikin zamantakewansu. Yana cikin irin wannan huskokin da ake wasu lokuta ana samun iyaye sai su goyi bayan ɗansu ido rehe kawai su ɗansu suke ƙauna. Don haka duk motsin da aka yi ɗansu ne ke da gaskiya. Duk motsin da aka yi ɗansu ne ke da gaskiya. Sai zamana kullum ma in ma ɗan ya yi kuskure nasu. to su za su ɗora nemo hanyoyi da kuma dalilai na cewa ai ba wani abu bane ba kuskure bane daga ya ɗan yi kaza digir mallahi sai su maida shi ɗan a ba da ya santa kawai yau daga ta ɗan yi kaza na dama ba ana yi sai ya maida to kaga iyaye dattawa na kirki kullum in aka zo aka faɗa musu cewa diyarsu ta yi kaza ta yi kuskure za su girmama abun ko da ɗan ƙarami ne saboda suna fatan auren ɗiyansu ya samu albarka kuma ya zauna ko da kuskuren ƙarami ne za su girmama shi kuma su zazzare mata ido. Kai da yawa daga cikin iyaye a baya, yana daga cikin al'adun musanannu a nan. A baya yanzu an bari, wanda da in miji ya zo ya kawo koken matashi, ko da a ce iyaye sun fahimta sarai mijin ne an baya da gaskiya, to gaban dai matai ba su cewa kai abba ka da gaskiya. Wasu uwaye sai su mata tsawa su ci, tashi wuce, tana wucewa shi sai a mai nasiha to ka san kaza kaza sai a mai nasiha an mai nasiha kuma ita in ta hito za a yi mata hada to irin wannan auren sai kaga ya dore kuma kaga yayi albarka saboda uwaye suna da kyawawan manufa amma yanzu wasu iyaye su suke bincika su ji laihin da aka maɗiye su dan su ci a sake ta ba a ma kawo ƙarar ba su suke bin diddigi sai sun ji wai wani irin rayuwa take tana cikin kunci ko tana ita ma ba ita ta kawo ƙara ba kuma shi ma mijin bai kawo ƙara ba amma za ka ga uwa kullum sahe da marice sai ta yi ta kiran ɗiyarta tana lalabe tana binciken zamantakewanta lalle wannan girma ya faɗi duk lokacin da ya zama na mahaifi ya kai wannan matakin to ya saki matsayin shi wanda Allah ta'ala ya bashi ɗan uwa musulmi yana daga cikin kurakuran iyaye wanda suke haifar da rabuwa aure wasu lokuta sai iyaye su matsa lamba gaɗa kan cewa sai ya saki matar shi saboda wai sun gano tana da wasu kurakurai ko kuma saboda sun gano wai ba ta girmama su ko makamancin haka ko kuma su matsa lamba ga ita ɗiyai sai ta nemi mijin nan ya rabu da ita wannan yana cikin kurakurai yana daga cikin kurakuran da ake samu na iyaye wanda suke zama sanadiyar kashe auratayya wasu lokuta wato turra suna turra zane turra suna ko turra gini turra zane tun daga lokacin da ake tarbiyyantar da shi namijin ko ita ɗiyai ake ba ta mummunar tarbiyya wadda za ta yi sanadiyar kashe aure in ta yi aure. Saboda tarbiyya in ta zama na laushi ya yi yawa cikinta, to wannan ɗaya ba ta iya zama aure. In ta zama na tsanani ya yi yawa cikinta, to wannan ɗaya ba ta iya zama aure. Ya zama na kai gidanka tarbiyyar da kama ɗiyanka shine ka sauƙaƙa mata ka nuna mata lele da gata na ƙarshe ba ta kuskure a gabanka. To insha Allah ɗiyarka ba za ta zama aure ba. in ya zama na kai tarbiyyar da ka ba ɗiyanka shi ne ka mata tsanani da kunci da kaushin hali wanda ya wuce iyaka to ɗiyarka ba za ta yi zama aure ba don haka dole sai ka yi tsakatsakiya kamar yadda Allah yake mamu umarni har kullum mu tsaya tsakatsakiya kar mu yi zarɓaɓiya kar mu ja da baya to duk lokacin da ya zama na wanda ya taso miji ko mata ya taso da tarbiyya wadda take ba mai kyau ba to wannan zaman auren su dole ne zaman an samu tangarɗa kuma zai zama wato lahin na iyaye ne tun a farko daga cikin fuskokin haka wasu iyayen suna wato yi wa ƴaƴansu barazanar za su yarda ko za su yi fushi Mana kawai uba sai ya ce kaza nake so kai tsakaninka da matarka in bai yi ba kawai sai nuna ɓacin ran shi da hushin shi to hushi da yarda da ɗa yin amfani da wannan salon da iyaye suke za su yarda da ɗansu in yayi yanda suke so zai zama su ra'ayinsu da abin da suke so kawai shine zai tafi yadda zamantakewa aure in ba haka ba ya ga hushi ko ya ga yarda to wannan yana cikin hanyoyin da wasu uwaye suke bi suna kashe auratayya na ƴaƴansu ƴan uwa musulmi daga cikin hanyoyin da iyaye ke kashe ma ƴaƴansu aure akwai wasiya wadda iyaye suke yi a lokacin auren ƴaƴansu radda za a kai amarya ko kuma radda ango zai tare da amarya yawanci iyaye suna nasihohi sai zamana uba ya zo ya yi ma ɗanshi nasiha ko kuma uwa ta yi ma ɗiyarta nasiha to wasu uwayen suna da jahilci sakamakon jahilci sai nasiha ta zama masiha wata za ta zo ta ce ma ɗiyarta ke sauraron ni da kyau ki ji namiji ba ɗan goyo bane kar ki je ki saki jiki tababar tababar duk abin da ya saki kawai ki aikata ba haka ake zama aure ba dole wani lokaci sai kin dora dan kiyawa to ita in wannan nasiha ta shiga kunnen ta tun tashin harko za ta fara kiyawa miji tun tashin harko za ta nuna mijin rashin yarda yanzu wannan uwar ita ta lalata zamantakewa aure wallahi akwai ‘yan matan da idan aka bar su da ɗabi'a su wadda Allah ya halicce su da ita za su zauna lahiya da mazajensu. amma sai a samu wata tsohuwa wadda wato ta shiga kuncin rayuwa tsawon rayuwarta ta aure wai ta ce za ta zo ta yi nasiha ga amarya sai ta zo ta kwatanta mata ai namiji da kike gani ba dan goyo bane duk wanda ya dogara ga namiji duk wanda kaza kaza tana faɗa mata maganganu wanda kamar za ta ɗebe mata yarda da aminci ma da miji tun tashin harko kamar yadda kotan ma maza ana samun waɗanda suke masu miyagun nasihu ne sai ce kai abin da za na gaya maka wani ma aboki ne kawai saboda wai shi ya riga ɗayan yin aure wai shi ne mai ilimin ganyen da ake zamantakewa aure ya ce nawa abin da zan gaya maka wallahi sai ka yi hattara mata ba a amince musu kakka yadda da ita to ina da ina lahiya mutum ya auri mace ko tarewa ba a yi ba kai kana mai nasiha da kai yarda da ita yana kake nihi dan haka wasiyoyi na kuskure waɗanda ake yi wanda ake yi wa ma'aurata wasu lokuta su suke zama sanadiyar lalata auratayya ‘Yan uwa musulmi, yana daga cikin kurakuran da wasu iyaye suke yi a bisa kan auratayyar ‘ya'yansu, wani uba yana kashe auren ɗiyashin mace, saboda duk in ɗiyashin mace ta yi aure sai ya sai mata gida, ya ba ta ta zauna ita da mijin. Wannan ma kashe auren ɗiyarka ne kake ‘yan direkta baka sani ba, domin saboda ba ta gida ka ce su zauna ita da mijin, ka yi imajine in dai kai mai hankali ne. Mace ke da gida kuma shi namijin kyauta yake zama kai mai hali ne mai arziki ba a hana kama ‘ya'yanka alkhairi ba ko kama su kyauta amma in ka ba ɗaya ka kyautar gida to ka bari ta sanya shi haya mijin da ya aure ta duk talaucin shi ya je nemo wurin da za a zama an yi zaman lahiya kuma an yi zaman mutunci amma sai ka yi tsammanin wai kyautatawa ce ko alheri in kyautatawa ce ko alheri ka ba mijin gidan zaman zai yi armashi amma an yi zamana kai sai ka ce ɗiyakka wance da kama aure ka ba ta gida har ma wasu kurayen mazaje suna gwagwarmaya wajen neman aure gidajen da ake ba da gida in an yi aure. Haka ce ai shi wani da in ya maɗe shi aure gida yake ba ta. To ka je ka bincika auratayyan da aka yi wanda shi uban ya ba ɗiye shi gida kuma shi mijin matalauci ne haka suke zaune cikin gidan kaga in suna zaune wallahi tallahi zama haƙuri ne suke sai in ya kai damo iya damo sannan shi zai iya zama da ita in kuma ma ba a yi sa'a ba sai ka tarda an jima da wacewa deja ita tana da garantin cewa duk rikicin da aka yi shi zai hita ba ita za ta hita ba to tun daga nan ba an samu tangarda ba tana da tabbashin cewa duk irin abin da ya faru tsakankanin su babu wani kwasha kayar da za ta yi babu inda za ta tahiya sai dai shi ya huta ya bar mata gidan ya samu leda ya ɗauki kayan shi ko buhu to tun daga nan wurin an samu babban matsala wadda take barazana ga zamantakewa aure wannan yana cikin abin da wasu 'yan kasuwa suke yi wato suke yi ma ‘ya'yansu wanda Allah ta'ala ya musu buɗi cikin lamuransu suna da hali sai su ga cewa yana cikin tausayin ‘ya'yansu su ɗora ba su gida. To, ko da za ka ba ‘ya'yanka gida, shawarar da nake baka in ɗiyaka mace ce kan mata aure to kar ka ba da gida don su zauna. A ka je in kana da wata to ka taimaka ma shi mijin. Yanda zai samu mahalli, amma idan ba haka za ka yi ba to babu lahi ka ba ɗiyarka gida goma ma in kana su, amma ka bar ta ta sa haya ya ɗan hi sauƙi. ya ɗan yi ɗan dama-dama in ya zama na haya ce tana ɗan karɓo kuɗin. Duk da haka na akwai ƙalubale amma da ɗan sauƙi-sauƙi. Don haka ‘yan uwa musulmi yana daga cikin hanyoyi waɗanda wasu uwaye suke bi suna rogaje gidan auren ‘ya'yansu. Shi ne lokacin da miji ya yi saki, saki wanda ke da kwai kome. Kawai sai wani uba ko wata uwa ta ce ai ba ta komawa. Ba dai ya sako ta bako, to ba ta komawa. shari'ar musulunci ta tsara cewa idan wani rashin fahimta ko saɓani ya shiga miji yana da haƙƙin ya saki matar shi kuma in ya sake ta in ya sake ta matukar bata gama idda ba aya qur'ani ta ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalik mazajen su su suka fi kowa cancantar su maida su wani ma mijin ya ce ya maida matar shi kamin ta gama idda sai uba ya ce a'a bata koma to yanzu kai nan wurin ko ka je ka mata aure ka mata aure da aure ne domin ba shawaranka ake ne ba matsayinka na uba haƙƙin miji ne fir tsantsan haƙƙi ne nashi idan ya saki matar shi bata gama idda ba in yace na maida ta wallahi ta koma kawai sai dai kama Allah ta wurin kai kai kai shi shigi ka ce ba ta komawa don haka akwai iyaye da dama wani ma uban sai ga ana ta tura mai al'ummomi don su bashi haƙuri wai yayi zahi ana ta tura mai jama'a daban-daban ana bashi haƙuri yana a a dai saurara dai shi dole sai an kashe auren ɗaya shi irin haka ne a suratul baqara Allah ta'ala ya sabakar da aya yace wa idza tallaqatumun nisa idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna sai suka suka kusa gama iddan su fala ta'dhuluhunna an yankihin azwajahunna kar ku saki ku hana su su auri mazajen su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan dai sun yarda da juna tsakanin su sun sasanta sai Allah ta'ala ya ce wannan bayanin Allah yana wa'azi da shi ga duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira sai Allah ya ƙara cewa zalikum azka lakum wa azhar wannan yin haka ya yi tsarkaka a gare ku kuma ya yi zama mutunci sai Allah ta'ala ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ne yake da sani ku ba ku san komi ba don haka duk yanda kake lissahi to wai menene ma yake sanya wasu iyaye suna shiga cikin sha'anin zamantakewa auren ƴaƴansu har su kai kashe auren ko kuma uba ya ce dan an sako diyar shi yanzu mijin yana son ya koma ita ma diyar tana son ta koma uba ya yi tsaye ce ba ba a koma wannan auren in dai da ran shi in dai yana nan ga auren har abada ba a yi shi dalilan da suke sanya dukkanin waɗannan abubuwan na farko daga cikin su akwai jahilci wasu iyaye suna yi ne saboda su jahilai ne ba su da ilimin addini ba su da ilimin boko kawai abinda zuciyansu da kwakwalwansu ta sharo musu shine daidai daga cikin dalilan haka akwai girman kai da ji da kai akwai iyayen da ji suke su a yanda suke ji da kansu ni wani a garin nan a ce in aurar da ɗiyata a sako ta to billahi lazi ba ta koma ni a garin nan a ce an sako ɗiyata da haka sai ya ɗora jin wai shi wata izza da wani girman kai wai shi iya ce bata cancanci a sako ta ba a gidan aure don haka in rashin fahimta yasa aka sako ta a tara mai duniyan nan kawai sai ya ce ba ta koma kawai kuma sannan idan ya kashe auren ba wa nema mata wani aure da ba kawai ya shiga harakan shi da yawan mai hankali shi sai ta kai tun tana ganin uban kamar ya yi daidai har ta kai tana zargin shi akwai ‘ya'yan da uwayensu ke yin tsaye su ce ba a koma amma wallahi sai uban ya ji labarin ta koma tun tana haƙuri ana zuwa yana ɓatawa tana hira da mijin tana ya haƙuri ba bane wallahi Allah sa ya fahimta bai fahimta su fahimta sun tana haka har wata rana kawai sai an ji ta shiga a daidaita ta koma gidan mijinta saboda tana son ta koma ta matsu kai kuma ka buga gaba ka ce ba ta koma ita kuma yanzu tana da hankali da wayo tana ganin ka kullum kana shiga gida kana hutawa kinan ta san kai baka kashe auren ka ba nata ne ka kashe saboda haka ƴan uwa musulmi yana da kyau wato miji ya ji tsoron Allah ya yi biyayya ga iyayen shi, amma ba a yarda bai zalunci matar shi. Uwa ba ta bugun gaba ta ce dole sai an saki ɗanta, in kuma ta yi wannan to ba haƙƙinta ba ne, kuma ba dole ba ne a yi mata ɗa'a, matuƙar dai babu wata hujja cikakka. Haka ma uba ba ya da haƙƙin ya yi bugun gaba ya ce dole sai ɗan shi ya saki matar shi, ba tare da wani babban dalili ba gamsashe, don haka ‘yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah baki ɗaya, mu kama wajen tsare gidaje na auratayya na al'ummin musulmi kar mu mai da saɓani ɗan ƙarami ya zama hanya ta lalata aure duk musulmi mai hankali wanda ya san ya kamata so kullum in ya ji matsala cikin zamantakewa aure babbar shawara shi shine ya ba da mahita yanda za a warware matsalai ba ya kawo maganganu ba wanda za su ƙara cakule zamantakewai muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya tabbatar mamu da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin gidajen auratayyar mu baki ɗaya muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya ƙara mata zaman lahiya da kwanciyar hankali masu fafatuka wajen su tada hankali a cikin ƙasar nan Allah ta'ala kar ya ba su sa'a ya mai da makircin su a kansu Allah ta'ala ka ba mu kariya ta musamman daga wajenka muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya sanya albarka da alkhairi a cikin wannan damuna da take tunkaro mu Allah ya sanya damuna ce wadda take cike da ɗimbin alkhairi Allah yalwata ma 'yan kasuwa mu na cikin garin Maradi Allah ta'ala ya ƙara masu buɗi ya ƙara yalwata masu duk abin da ya tsaye ya cibre cikin lamarin kasuwanci Allah ta'ala ka gudanar da shi da rahamarka ma'aikata ma'aikata masu ayyukan hannu Allah ta'ala ya sanya albarka cikin ayyukansu almajirai da ɗalibai da masu jarrabawa Allah ta'ala ka ba duk wanda cin jarrabawan shi zai zamo alheri Allah ka ba shi sa'a wanda kuma cin jarrabawan shi ba zai zamo alheri ba to Allah ka canza mai abin da zai zama alheri a gare shi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin masu bukata da bara addu'o'i na alkhairi da marasa lahiya Allah ta'ala ka karba ka biya man bukatocin mu baki ɗaya da rahamaka wala haula wala quwwata illa billah sai da sallah